الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أقرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سميع الحساب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya ba mu ikon dawowa domin shi gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai sarki wanda mun kwana a cikin suratul ra'di insha Allah za mu tashi a cikin wannan sura mun kwana akan maganar kafiran makka da suke cewa ba za su yi imani da sayyidina rasulullah ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai ya bude ayoyi sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza sannan za su imani shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yace to ai wa ma kana da rasulin an yati bi ayatin illa bi idnillah li kulli ajalin kitab ai ba wani ma manzo ba manzo Allah kadai ba duk wani manzo ma bai da iko na yazo da wata mu'jiza wata aya illa bi idnillah bi idnin Allah wai mana Allah ne yake kawo mu'jiza in ya so li kulli ajalin kitab wato komi yana da ajali rubutacce a wajen Allah subhanahu wata'ala in mu'jiza ce sai lokacin saukar ta yayi in ma ajalin halakar da su ne sai yayi li kulli ajalin kitab sai Allah tabaraka wata'ala ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbit wa 'indahu ummul kitab yaɗu Allahu Allah tabaraka wa ta'ala shi yake shafe ma ya sha'u abin da ya so shafewa na daga abin da ya rubuta ya rubuta amma abin ba tabbatacce ba ne yana ɗaukar hukunci na shafewa to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya shafe wannan hukunci wa yusabbitu sannan kuma ya tabbatar da abin da yake so ya tabbata an karanta shi wa yusabbit wa yusabbit da wa yusabbit kaga ce yusabbit kaga daga mudari'in sabbata ne mudari ne yusabbit sabbata yusabbitu amma yusbit shi kuma mudari'in asbata ne asbata dukkan su muta'addiye ne wannan yi ta'addiya da hamza wannan yi ta'addiya da tabi'ifi eh duk daga sabata ne sai aka mai ziyada wancan aka mai da hamza a sabata wannan aka mai da tabi'in harfi na asali sai aka ce sabbata yusabbitu ko yusbit Allah subhanahu wataala yana tabbatar da abin da ya so tabbatarwa malamai da tafsiri suna da maganganu akan wannan ayata yamqullahu ma yasha'u wa yusabbit ko yusbit aka ce yanzu ma sha'u Allah tabaraka wa ta'ala na shafe abin da ya so nafsahu min al-ahkam shafe shi daga cikin hukunce hukunci eh bima tattali hikma saboda abin da hikima ta ubangiji take hukuntawa bi asli al-waqti da gwargwadon waqti kamar yadda Allah ke cewa ma nan sah min ayati aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha babu wata aya da zamu shafe mu dauke hukuncinta da karatunta ko mu ɗauke karatunta mu bar hukuncinta ko mu ɗauke hukuncinta mu bar karatunta sai mun zo da daidai irinta na asibi sai min hakuri ta bida ko daidai irinta sai aka ce don haka nan nuska ce ta hukunce hukunce wanda Allah zai nuska wani hukunci ya tabbatar da wani hukunci shine yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbit aka ce shi ake nufi nuska ce a nan gurin nasa ta hukunce hukunce Allah ya shafe wani hukunci ya tabbatar da wani hukunci saboda wata hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala ikrama yace yamu tauba yani jami yamu ya yace Allah tabaraka wa ta'ala yana shafe jami'ar dhunub in an yi tuba yamhu bit tawbati jami'ar dhunubi wa yuthbitu badala dhalika hasanat eh sai Allah tabaraka wa ta'ala yana shafe dukkan zunubai in an tuba shi ne ma nayyim Allahu ma ya sha wa yusabbih to yusabbih fa shi ne yubaddilu zalika hasana sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya shafe waɗannan kurakuran su kuma kyawawan ayyuka kaga kyawawan ayyuka kenan kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan amalan salih fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat waɗannan waɗanda suka yi imani suka yi kyawaki su ne waɗanda Allah ke musanya miyagun ayyukan su koma kyawawa kaga yin kullahu ma ya sha'u wa yufaddi kaga ya shafi miyagun ayyuka ya tabbatar da su a matsayin kyawawa ibn jubair yace ya zafiru liman yasha'u yadhun bi ibadihi wa yatruku ma yasha'u fala yuzhiru ma'ana yin kullahu ma yasha Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta abin da ya so na zunubai na bayi sannan kuma ya bar abin da ya so ba zai gafarta ba sai na ali karamallah wa jahu wa radiya anhu babu madinatul ilmi shi kuma yace ma'ana yamqullahu ma yasha'u ay yamqu ma yasha'u min al-quruni Allah in ya ga dama sai ka tafiyar da al'umma al'ummomi da yawa sai Allah ya tafiyar da su ya halakar da su sai kawo wasu madadin su za su yi cewa awalam yarau kama halakna min al-qurun yanzu ba su ga da yawa ba mun halakar daga al'ummomi ka ga in kullahu kina ma sha sannan to me ma'anar wa yusbitu ma yasha'u yace thumma ansha'ana min ba'dihim qurunan akhari sannan sai muka fari wasu al'ummomi sabbi madadin waɗancan ka ga wa yusbitu kenan wa yusbitu kenan ko wa yusabbit a wannan fasara ta sayyidina ali كرم الله وجهه الإمام السفيتي ينقل قمع ويثبت الشمس قوة المصارعة سيدة جسي أن تقوم تدليل أهل القرآن قوة دليل السنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانوا مسمى وأنك دكا وفصلوا لك ما قفعتنا سوكي سي كاكا سنعتا شاهدي أهل القرآن حتى الإمام السفيتي ينقل قمر ويثبت الشمس Allah yana shafe wata ya tabbatar da rana bayaninsa zancen sama ɗaukakin sarki da yake shafa mahauna ayatan laili waje Allah ayatan nahari musiya Allah ta baraka wa ta'ala ya shafe watan ayan nan ta dare sannan ya sanya aya ta yini wata musiya kaga nan shine ma'anan yamhullahu ma yasha wa yuthabbit wa qila ka ce amun fi rizqi wal ajli was sa'adati was shaqa Allah wannan magana watan ammi ce ta gane gaba ɗaya a cikin arziki da arziki wai abin da Allah ya so sai ya shafe shi ya tabbatar da abin da ya so tabbatar wa cikin arziki haka a cikin arziki haka a cikin sa'ada wannan mai arziki ne na lahira ko mara arzikin lahira ne wannan shaƙiyi ne mai sha'awa ne mara arzikin lahira ne ko mai arziki ko ko wanda yake mai arzikin lahira ne kaga sa'ada da sha'awa duka waɗannan abubuwa al'amarin amin don haka aka dangana wannan al'amari na cewa yin Allah ma sha ko ya tsaffir al'amari na Allah za ka ga wannan kafiri ne yana nuna ta kafirci amma can a wajen Allah a ukul kitab sahihi bi asike kamar da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke tabbatawa sai ya zo da da karshen rayuwar shi sai abin da aka rubuta ga wancan littafi sai ya riga ya gare shi sai kawai kaga yana aikin yan aljanna shikenan sai ya cika a aikin yan aljanna shikenan sai ya shiga aljanna don a wajen Allah sahihi ne to saboda haka rashin sanin meye khatima meye karshe saboda haka za ka ga da yawa daga salaf salafus salih tabi'i tabi'ai tabi'u tabi'ina duk addu'a su za ka suna tadarruhi da Allah tabaraka wa ta'ala idan sun yasu masu arziki idan sun yasu masu arziki za ka abdul nuhmayyin da wani saso ruwaita ta kan sayyidina umar ibn khattab radiyallahu anhu yace ya ji sayyidina umar yana tawafi a dakin Allahumma in kuntu in kunta katabta shaqwatan aw dhanban famhu waj'alhu sa'adatan wa maghfira fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthabbit wa innaka ummul kitab yace ya ubangiji in ka zamo ka tabbatar da shakawa ko zunubi gare ni to famhu ya Allah ka shafe shi Allah ka shafe shi waj'alhu sa'adatan Allah ka maida shi arziki wa maghfiratan ka maida shi gafara فإنك تنهو ما تشاء وتثبت domin kai ke shafe abin da ka so shafewa wato fasbit kake tabbatar da abin da ka so tabbatarwa wa inda ka umul kitab kuma asalin littafi wanda shi shi na azalle ba a shafewa ba a rubutawa shafe shi umul kitab yana wajen ka ya ubangiji haka ibnu jarir takan shahidin abubuwa yake cewa yana yawaita addu'a annahu kana yufiru addu'a bi hadhihi dama Allahumma in kunta katabtana ashya'a farhuna waktubna su'ada wa in kunta katabtana su'ada fa'athbitna fa innaka tamhu ma tasha'u wa tasabbih isnadin sa kyakkyawan isnadi ne yace abin da yake kira ubangiji in ka riga ka rubuta mu a matsayin marasa arziki to wannan rubutun ya ubangiji ka shafe shi cikin karincinka ka rubuta mu masu arziki wai in aljanna in kuma ka rubuta mu masu arziki ya ubangiji kada ka shafe shi ka bar shi haka nan mu tabbata masu arzikin domin fa innaka kan kuma ta sha'u ta fabbe kana shafe abin da ka so shafewa ka tabbatar da abin da ka so tabbatarwa wa indahu umul kitab asalin littafi indahu yana ga Allah annabi la taghayyaru minhu shay'un wanda komai shi bai jirkida da kare shi وما كتبه في الأزل شيء أبن الله المتاشى أزل أول ما خلق الله فرق أبن الله لسا القلم شيء القلم وقال له في الله يجي وأن ألف اكتب كيربوت قال ما أكتب من الربوتا قال له في الله تبارك وتعالى يجي وأن ألف اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة كربوت أبن زد ما كان abin da ya zamo da abin da zai zamo da abin da ake ciki da abin da za a yi kaf gaba ki ne da bil kiyama ta haihuwa tashin kiyama fa ka taba ma kana wa ma huwa ka'inun ila al kiyama sai alkalami alamun qudra sai ya rubuta abin da yake tabbata da abin da zai tabbata haihuwa tashin al kiyama wa hadha baqiya fi ummul kitab wannan sai zan ya tabbata ummul kitab ma ka tabu fi hadha al kitab la yataghayyar ولا يتبدل abin da aka rubuta cikin wannan ba canji ba a musanyawa Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana da wasu littattafai bi aidil mala'ika suna a hannun mala'iku to su ne waɗanda Allah yake shafewa ya tabbatar ya shafe wani abu ya tabbatar da wani abu ya shafe wani abu ya tabbatar da wani abu na wajen mala'iku ke amma wancan na wajen su subhanahu wa ta'ala shi bai karɓar canji kuma bai karɓar jirkita وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم الله تبارك وتعالى إيش يا رسول الله ودي نرينك منونا مكئت ما الزائلات كما يجب على مسك الشيبة والله أعلم بأسرار كتابه Allah shi ne masanin asirin littafin shi, sunan ce kaza abu za'idi ne wai ka'idi, abu da da za'idi. wai abinda da za ka cire shi ma'anar shi ba ta canza tana ne da take to shi ne ma'anar wa in ma nuriyan naka idan ko dai mu nuna maka ba'dal ladina ibhum sashen abinda muke musu alkawari na azaba zai tabo ko dai mu nuna maka shi ya rasulullahi kana aqidul hayati ka gani shi karara na cewa lahum azabu fil hayati dunya ba baya mun gabata ba can lahum azabun fil hayati dunya wata irin azaba za ta same su a rayuwar duniya sannan kuma wala yazalu alladhina kafaru tusibum bima sanu qari an shi ma mutoshi cewa kafirai ba za su gushe ba musibu da mafarmakan zamani suna samun su da saboda abin da suka jawo makarsu ta yi kasatu an yi musu zarko na azaba cewa azabu ba za su dina sauka a gare su ba to waɗannan azabu da Allah ta baraka wata ala yake magana to shi ne yake cewa ko don ya rasulullahi mu ja rayuwarka har ka ga waɗannan azabobi da muka yi musu tanadin su a rayuwar duniya أو نتوفينك يا رسول الله كما مكرجل أيوك قبل تعظيمهم تنقبان بمو أظم تسلسوا فإنما عليك البلاغ يا رسول الله جدي وانت مكي جدي ديني باب وان الله يسورا مك ولنوي أكي إنبا إفرد من منزيبا نوي أن الله يسورا مك إفرد من منزيبا أما مكنا الله يتنبيك يا أكي يا سكي ميسا سكي كذا wannan Allah tabaraka wata'ala bai dubra maka ba sannan kuma yi musu hisabi ga abin da suka yi ai musu hisabi wannan yana ga Allah zaka yi ce ko dai mu ja rayuwarka ya Rasulullahi kaga waɗannan abubuwa duk da muka yi musu alƙawari na azaba su same su kana gani kana a tsibir hayati ko kuma muka ga rayuwarka baka gani ba sai daga baya abin zai faru fa inna ma alaikal bala'u ya Rasulullahi mu dai da ma abin da muka dora maka watan isar da saƙon Allah wa alaika hisab mu kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yi musu sakayya yi musu hisabi akan ayyukansu masu kyau da marasa kyau alaina wannan yana a gare mu awalam yarau anna nati al-ardh nanqusuha min atrafiha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su mutanen Makka ba su da lura ba su da hankalin da za su tsaya su rika illa an nanatin arza nan kusuha min asrafiha ga munan muna zaizaye al'arda kaza wata nan kusuha muna zaizaye ta muna ta cinye ta min asrafiha ta gefanta ai muna yake sashen kasa wa kuma mutul ulama aka ce natil arza nan kusuha min asrafiha muna rage ta muna tauye ta muna zaizaye ta ma'ana muna karɓan masananta wani masana a cikin ƙasa sai Allah ta baraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsu wannan shi ne ake ce ma watan wa mutuwar malami shi ne rage ƙasa ko zaizaye ta an yi maganganu da yawa malaman tafsiri kamar yadda Abba ibn Abi Rabani wanda shehu radiyallahu anhu ya kawo shi a nan yace huwa mawtul ulama shi ne mutuwar malamai wanda al-Imam tabari ya kawo shi a tafsirinsa kuma al-Imam Qurtubi ya kawo shi Sa'alibi ya kawo shi da sauran malaman tafsiri da irin su Abu Hayyan al-Bahr al-Muhit da Imam Shawkani a Fathul Qadir dukkan sun kawo wannan fasara ta cewa Abba ibn Abi Rabah ya ce watan abinda ake nufi da ألم يروا أننا في الأرض ننقصها من أطرافها إذ قال ذهاب فقهائها وخيار أهلها وخيار أهلها ويتفير mutuwar malaman ƙasa da waɗanda suke zababbu na gari zababbu na al'umma manyan malluma na al'umma to tafiyar su mutuwar su shine nan usul arzu min afrafiha wanda alhafiz ibn abdul bar yace wannan ta'wili na Allah ibn Abi Rabah yace hasadun jiddan talaqahu ahlul ilm bil qabul yace manyan manyan malamai sun karbi wannan fasara da kabuli sosai suka ce tayi wannan Allah tabaraka ta'ala yana yi mana wa'azi da gargadi farko da ana mutanen Makka gargadi to da ka su yi wasi da mutum su kai na na kafirci da sabon Allah su kama imani da tauhidi da bin Allah da gaskata sai na Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wallahu ubangiji yahkum shine mai hukunci fi khalqihi a cikin halittar shi bi ma ya sha da mun da yaso ko Allah shine mai hukunci wala la mu'aqqiba li hukmi kuma in Allah ya hukunci ba wanda ya tsita da hukunci in Allah ya hukunci ba mai fitawa ya biyo da wani abu shine mu'aqqiba wanda zai biyu baya amma a duniya in wata kotu ta yi hukunci ta sama da ita sai ta zo ta yi bi da hukunci sai a ce akwai gyara ita ma ta sama da ita in ta zo sai ta ce waccan kotu da aka yi babban kotu ta jiha ita ma sai ta ce akwai gyara har a sai da kotun koli ta tarayya ita ma duk kowace kotu ce ko min girman ta wannan kotun koli ta tarayya zai zai zai hukunci akan abin da wata kotu ta yi ka rike da duk wanda ya hukunci Allah tabaraka wa ta'ala zai tare shi ita ma kotun tarayya ta kolin gaba gida ita sai Allah tabaraka wa ta'ala zai canza saboda haka Allah ne kadai mai hukunci madaukaci shi ne wanda in ya hukunci la mu'aqqiba li hukmi ba wanda yake sai ya yi shirabi ya ce dan me ba wanda yake sai ya canza hukuncin ya ce bai yi ba shi ne la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab wa huwa sari'ul hisab ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne wanda yake mai gaugawan sakamako وقد مكر الذين من قبلهم وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله بيني قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب
الله تبارك وتعالى شيء وقد مكر الذين من قبلهم watan su kagaran makajin suna ganin suna maka makirci ya rasulallah suna maka kulle-kulle ya za a yi ka kai ƙarshen lamarinka wannan shi ne abin da kafiran makka suke makirci kullum ya za a yi su kai ƙarshen lamarin manzo Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam su suna ganin ya ishe su ya zo ya hana a bauta ma gumaka ya hana a yi kaza ya hana a yi shirka ya hana zalunci ya hana kaza ya hana kaza su ko duk abin da manzo Allah ya same su akai ne shirka zalunci kafirci wauta da sauransu shi manzo Allah ya same su akai to wai dan me ake ya kasu kuma alƙalmi yana nasa yana nasa don kullun shiga musulunci ake kullun masu imani da manzo Allah ke samu to wannan abin shi ke ke shi don haka suke ta kullu ya za a yi su kai karshe ya za a yi su kai karshe ba su san al'amari ne wanda ba su kai karshe ba sai dai a kai karshen su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to in dai waɗannan kafiran maka suna maka makirci ya rasulullahi to su saurara kai ma ya rasulullahi ka saurara ka ji abinda waɗancan kafiran suka yi wa annabawa da kuma abinda Allah ya musu don haka su ma su saurari abinda zai same su na abinda suke maka ya rasulullahi sai Allah ta'ala ya ba manzo Allah hakuri yace wa qad makara alladhina min qablihim idza alladhina min qablihim waɗanda suke a gabanin kafiran makka min al'ummi daga annaba daga al'ummomi yace makara sun yi makirci da biyayin ga annabawan su kamar yadda waɗannan ke makirci gare ka ya rasulullah suna makirci ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ai su iya sani falillahi al-makru jami'a yace duk gabaki ɗaya makirci ai lillahi mulkin Allah ne wai shi makircin da za a kulla ga duka sai ai shi ma ba Allah ne ba ba ba halitta ce ke kulla shi ba to ai da halitta da aikin su wallahu khalaqakum ma ta'malun Allah shi ya halice ku da ku da aikin don haka aikin nasu ma halitta Allah ce don haka shi makari shi wa makirci bai da tasiri Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mai iko babu wani abin da zai samu mana shi abin da shi makirci bai da tasiri na shi da kanshi sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta to haka Allah tabaraka wa ta'ala ke ce musu watan falillahi al-makru jami'a wannan malaman tafsiri suka ce isharatun ila dhul makri Allah yana ishara zuwa ga raunin makircin su wai duk abin da suke ganin sun sun shirya duk abin da suke ganin sun shirya na makirci ya za a yi su kullo mazala ya za a yi su kullo musulunci to duk abin da suke shiryawa ya rauni ne domin da Allah ya tashi zai share shi gaba kida zai share shi gaba kida da me zai share shi da azabar da zai fuskanto su da ita ko ya halakar da su a yaƙi a kashe saba'in gwarazan su a badar a kame saba'in gwarazan su duk dai a badar din sannan musulunci ta faɗaɗa ya ta faɗaɗa ya ta cinye ba da ƙarshe makkan ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo ya ci ta koma a hannunsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai za su makircin sai a ga mafitin nasu ya kuma kamar babu shi kenan za ka ga ce aka ce watan bal ko falillahi makru jami'a ko kuma a'a falillahi makru jami'a ai duk tanadi duk tanadi ga baki daya na Allah shi awwaci a tanadi wai duk tanadi duk wani wanda zai tanadi tanadin Allah shi ne tanadi domin shi Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da zago musu azaba wata kila suna bacci wata kila suna kasuwa wata kila suna wajen noma wata kila suna can wajen wasu ayyuka ba zato ba tsammani sai kawai Allah ya sako musu da azaboli kamar yadda Imam Al-Qasim ya kawo a cikin mahasin at-ta'wil wasu kuma suka ce bal lillahi al-makru jami'a ko falillahi al-makru jami'a wai ma kirkin ma shi ma halitta ne don haka yadda halitta ba ta da tasiri sai yadda mai kete shi ne Allah subhanahu wa ta'ala don haka fala ya zurbu illa bi idni shi ma kirkin ba zai cutar da zai cutar ba sai da idinin Allah wa man indahu ilmul kitab ko ya'lamu ma fis samawati ya'lamu ubangiji tabaraka wa ta'ala shine masanin abinda kowace rai watan take sururi duk abin da rai take sururi Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi wa sayalamu al-kafiru liman uqbata shi wa sayalamu al-kafiru da sannu kafirai wata kirata ce ko faru wa sayalamu al-kuffaru da sannu kafirai wata kira kuma wa sayalamu al-kafiru da sannu kafiri ma'ana jinsin kafiri za su san liman uqbata watan kikkiawar makoma gidan lahira al'ajibatul mahmuda da man tawace ce aka ce nan ana nufin watan abu jahal ne abu jahal ne ake nufi da wanda ya alamul kafiru liman uqbada ay al'ajibatul mahmuda fi dar al-akhirah ahiyya lahum qabl nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shin ta su ce ko ta annabi ce sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ce kyawun karshe na annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ashabihi da sahabbansa wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala kafirai sai suna ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mursala wai kai ba manzo bane daga cikin miyagun maganganun su wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo bane ba su yadda da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunda sun ce ya kawo kaza bai kawo ba ya kawo kaza bai kawo ba ya kawo kaza bai kawo ba don haka sai suka ce lasta mursala to kaga kaga tabbas kenan shehu sun tabbatar da ba manzo bai kira sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kullahum ka faɗa musu ya rasulullah كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله تبارك وتعالى سيجي ومن الله كشي مسلم أنا أنت أكل تبتت الشيوى أنصى ما بعتم الله بس كالله سبحانه وتعالى لكن أكل مسلم من ذنش من الله كوكما أكا تقدر من الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله لي كراو ما من الله تكلم a lokacin da annabawa in an taɓa darajojinsu su ke ramawa da kansu sai ce ya ƙumi laisa bi balala ko laisa bi safa walakin ni rasul rabbil alamin dan mutane na kuna ce mani wawa kuna ce batacce ai ni ba ni tare da bata ni manzo ne daga ubangijin talikai ka ji kowane manzo da an taɓa shi Allah ke cewa ya rama da kanshi amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi Allah ke rama Allah da kafiran maka suka ce manzo Allah sallallahu alaihi ya kada da Allah zai rama manzo Allah sai da rantsuwa yin rantsuwa yace wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum ma gawa wan najmi Allah na rantsuwa da tauraro yace ma dalla sahibukum ma gawa sannan da suka ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wato mai dagogon hankali sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu ya mai musu da martani yake cewa nun wal qalami wa ma yanqurun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ya rasulullah kin Allah ya rasuwa sannan ya wanke manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama haka da aka mutunci manzanci manzo Allah sai da Allah ya rasuwa yace ya sir wal qur'ani al hakim innaka lamin al mursalin Allah ya rantsi yace na rantsi da sunana ya sir ko na rantsi da wannan harufa na ya da ziyin wal qur'an hakim muna rantsuwa da qur'ani wanda yake da cikin hikimomi innaka la minal mursalin ya rasulullah tabbas kana cikin manzanni na hijwa inda Allah subhanahu wataala a cikin inda Allah zai tabbatar da manzanci manzon Allah sai yayi rantsuwa kuma shi ke tabbatarwa in aka kawo kalubale ya ce manzon Allah ba manzo bane kaga anan ba sai Allah ce kul ka faɗa musu aka cewa kul ka faɗa musu don duk abin da maza Allah ba zai faɗi nan su da Allah Allah ne ke mai da martani yace ka faɗi lillahi shahidan sai yi wa bainakum Allah ya isa shaida tsakanina da tsakaninku ala sidiki a bisa gaskiya ta ko ala isbati nubuwwa a bisa tabbatar da annabta ta Allah shaida ne akan cewa ni manzon sa Allah shaida ne akan cewa ni annabin sa kuma shaida Allah ya tafi da tsakanina da ku watan cewa ni annabi sani manzon sani wa man indahu ilmul kitab haka na ma man indahu ilmul kitab wanda ke da ilimi na littafi min mu'minil yahudi wan nasara daga mu'minan yahuda da nasara kaga su sun san abin da suka karanta a cikin at-taura cewa manzo Allah manzo Allah ne sun karanta a cikin linjila cewa sai na rasulullahi manzo Allah ne to su ma shaida ne in ji manzo Allah sallallahu ta'ala sallam in ji Allah ya ce ka faɗa musu masana littafin Allah waɗanda suke da ilimi na littafin Allah su ma shaida ne akan cewa kai manzon Allah ne daga Allah wasu kuma suka ce man indahu ilmul kitabi shine Abdullah ibn Salam man indahu ilmul kitab shine Abdullah ibn Salam amma irin su imamul qurtubi sun yi ta'aqqubi ma'ana wannan magana sun ce gaskiya ba ta tabo ba domin abdullahi ibn salamin dai madina musulunta ita turan nan makkiya ce da za a ce ta sauka kan abdullahi ibn salamin kuma tana makkiya kuma abdullahi ibn salamin bai musulunta ba sai a madina don haka da shi suka yi raddin cewa ba da abdullahi ibn salamin ake nufi ba imamu sa'alabi ya kawo shi shi ma ta imamu kushiri ma ya kawo ta kan ibn jubairin yace zai taɓa yiwa a ce abdullahi bin salami ake nufi tun da dai suran nan ta surar da ba'ad makkiya wannan kuma musuluntar abdullahi bin salami sai a madina musuluntar muna da yin kisan musuluntar sa lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo madina aka tarbe shi ana ta watan kada bandiri dan matan madina da sauran mutanen madina suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam waka suna yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sala'an tudru alaihi da sani ya fi wadari to sai duka mutanen madina sai aka rungo aka zo bakin hanya inda manzo Allah zai wuce sai Abdullah ibn Salami shi saboda ya san annabi cikin taura ya san annabi ya san annabi kamar da yake to ma'rifati li muhammadin ashad sai ya zo ya tsaya bakin hanya inda manzo Allah zai wuce yana ganin fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a je zuciya yace lamma ra'aytu rajula ra'aytu wajhahu ko anna wajhahu laysa bi wajhika al-sari yace wallahi ko da daga fuskan bawan Allah nan ban ga fuskan makarici ba abin da yace mun Allah ke nan yace ya ga fuska ka abin da fuska wannan ba fuskan makarici ba ce ko ka domin akwai anwar da asrar da tajashiya wadanda ke bayyana a fuskan manzo Allah sallallahu ta'ala sallam wanda wanda masana suke cewa law yabtahu fihi ayatu مبينة لكان منظره يبيك بالخبر da manzala bai nuna alƙur'ani ba bai zo da wata mu'jiza ba kallon shi kaɗai na nuna ma ga wata magana domin baka taɓa ganin irin shi ba kuma wani ka bai taɓa ganin irin shi ba don abdullahi bin salami yana ganin manzo Allah ya gano shi in ne na cikin attaura sai sallah to kaga musu da shi a ina ne a Madina saboda haka aka ce wannan aya dai ba a kan shi bane tare da akwai kafari wasu suka ce mai inda ilmul kitabi wanda ke da ilimin littafi malaika jibril a kirni haka abdullahi ibn abbas ya ce imam hasan al-basri da mujahid da sahabu suka ce man indahu ilmul kitabi Allah tabaraka wa ta'ala shi yake nufi wai kenan ai takidin rantsuwa da rantsuwa domin an ce watan wa man indahu kafatullahi shahidan bayyana bainakum ai wannan kamar matsayin rantsuwa ne Allah ne shaida tsakanina da tsakanin ku akan cewa ne manzon sa wa man indahu ilmul kitab na rantsi da wanda ilmin littafi yake a wajensa shi ne Allah subhanahu wata'ala man indahu ilmul kitab kina aka ce Allah tabaraka wata'ala dan yanzu ma ai muto wa indahu ummul kitab wa indahu ummul kitab to haka nan aka ce wa wa wa man indahu ilmul kitab Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi akwai dai maganganu da yawa akan wannan wanda imam qutb ya fitar da wani asali ta kan ibn salam abdullah ibn salam abdullah ibn salam yake cewa ni suna na a jahiliya wani amma manzo Allah ya canza mai suna ya sami Abdullahi manzo Allah ne ya sami Abdullahi da na musulunta yace wa nazala fi ayatun fi kitabillah kuma da yawa ayoyin alqur'ani sun sauka a sanadiyya ka a kaina suka sauka in ji Abdullahi ibn Salam yace kamar wajhi da shahidun min bani Isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum inna Allah la yahdi al-zalimin yace a kaina ta sauka yace kuma kaina kul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmu alkitab shi ma wannan ayat da tafsiri yazo kanta Abdullah ibn Salam yace a kanta a kaina ta sauka wallahu alam Allah da shi ne masani ko kan wa ta sauka wannan fasarori duka dai an samu su daga magabata cewa akwai ma fasar da ce sayyidina Ali man indahu ilmu alkitab man indahu ilmu alkitab sayyidina Ali ne karramallahu wajhahu wasu da ce a man da ilmin kitabi a dukkan dai mu'minan yahudu da nasara wanda suka imani suka shigo musulunci su sun san annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzon Allah ne kuma su shaida ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah alhamdulillah mun kai karshen wannan sura da suratul ra'd za mu shiga suratul ibrahim Allah ya mana muwafaqa
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للذين كفروا من عذاب للكافرين وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد
mun kai karshen wannan sura ta suratul ra'd muna fatan wa'azuzan da ke cikin Allah ba mu yi fasarta tasu a umurnin da ke cikin Allah ba mu yi kwandi halin da ke cikin ubangiji Allah ba mu yi hannuwa ayoyin da ke cikin ubangiji Allah ba mu yi fahimtar su da ta'ammulin su da alkar musayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai suratu ibrahim alaihi salam wannan sura sura annabi ibrahim kenan ana ce mata suratu ibrahim sura annabi ibrahim alaihi salam domin akwai kissa annabi ibrahim mai fadi a ciki tare da ba ita kadai ce surar da ta kunshi kissa annabi ibrahim akwai surori da yawa waɗanda ke magana kan kissa annabi ibrahim alaihi salam da yawa amma wannan sai aka tafsasi ta ga annabi ibrahim kuma tare da ba kissa annabi ibrahim kadai ta kunsa ba za mu ji ma farkon da da kisa annabi Musa za a fara amma sai aka yi mata tafsiri ga annabi Ibrahim alaihi salam makkiyatun makka ta sauka wannan sura dukkan ta gabaki da yadda makka ta sauka a zancen Hassan al-Bisri da Ikrama da Jabir ibn Abdullah al-Ansari cewa dukkan ta so Ibrahim gabaki da wata ta sauka ne a makka amma Abdullah ibn Abbas da Qatada yace i ta sauka makkiya ce makka ta sauka amma ba duka banda ayoyi guda biyu waɗannan kan madaniyai ne aka ce ayoyi uku eh ayoyi uku su ne waɗanda ba makkiyai ba su waɗannan madaniyai ne wannan sura ta sauka a cikin watan waɗanda suke yakar Allah suke yakar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin zancen Allah tabaraka wa ta'ala ne yake alamtar ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran hayyiz wa fa inna masirakum ila an-nar wannan tana magana kan waɗanda suka yaki Allah domin wanda ya yaki manzo Allah Allah ya yaka inji Allah wanda ya yaki manzo Allah Allah ya yaka wanda ya saba manzo Allah Allah ya saba wanda ya kafirce manzo Allah Allah ya kafirce mawa wanda ya imani da manzo Allah ya yi imani da Allah wanda ya da'a ga manzo Allah ya yi da'a ga Allah duk haka Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani a cikin alqur'ani domin a san girman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tare da cewa abdullahi ne wa rasulu bawan Allah manzon Allah amma Allah bai da irin shi a halittar sakar sai na mulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tana farawa kamar haka bismillahir rahmanir rahim kamar kowace sura wannan sura tana farawa da basmala dukkan surorin alqur'ani 114 kowace na farawa da bismillahir rahmanir rahim in ba suratul tauba ba ita ce bara ita ce kadai duk ba take fara ba ba basmala ba bismillah a cikin ta amma duka surorin suna fara da bismillah kamar wanda yadda ita ma wannan take fara da bismillah din alif lam ra Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da irin waɗannan yankakkun haruffa waɗanda muka hutu surar ta gabata da irin su yace Allahu a'lamu bi muradihi da zalik Allah tabaraka wa ta'ala shine masani da abin da yake nufi da zalika da wannan dan haka abubuwa ce cikin alqur'ani waɗanda za a karanta su ya zan a fawwal al'amarin su ga Allah da ka wanda zai ce wai in an yi tarbiyyi mazhabu tarbiyyi mazhabi ne cikin bid'a wai a karanta wani abu a ce wai Allah kaɗai ya san abin da yake nufi kaga kenan ana nufin Allah ya yi magana amma kuma ya san ba za a gane abin da yake nufi ba sannan kuma yi magana sai a kawo wata falsafa ta banza wadda za a tafiye da hankali wai dole sai ka yarda da wannan zahirin da bazan abin da yake nufi to shi ake nufi Da to ai abubuwa da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya zo kada zuwa cikin Qur'ani amma ba kowa zai bayyana shi ba ya ce ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah akwai wa'inda abubuwan da sanin hakikanin su ta ruri su sai Allah wallahi mun ga ilmi ba ce ba adabi bane ba adabi bane kwata kwata saboda haka kaga dole a sallama akwai wasu abubuwa waɗanda in an zo a fawwala ma Allah al'amarin su shine mazhabi wanda yake tatacci amma cewa tafwi da ta'wili duk mazhabi ne da in bid'a a sai dai watan takisini shine hamdul hamdul ayati ala zawahiriha to wannan san salafu ba su san shi ba kwata kwata imma dai mazhabu tafwidi ko mazhabu tawili babu su na uku da bid'a ka ce yana da hannu dole a dauka hannu ne ya ce ya ya istiwa dole a dauka istiwa zama ne dangalgal a rashi duk waɗannan abubuwa ne waɗanda babu su a daga sarrafa imma dai mazhabu tafwidi ko kuma mazhabu tawili to saboda haka Allahu alamu bi muradihi bi zalika tare da akwai masu fassara Abdullah ibn Abbas yana cikin waɗanda suka fassara amma fassara wacce take cin guru sun tafi akan ta Allah shi ne masalan abin da yake rufi da waɗannan yanka ko harufa kitabun anzalallahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan alqur'ani littafi ne da muka saukar da shi ilayka zuwa gare ka ya rasulullah لتخرج الناس من الظلمات إلى النور دنك فتد الناس متعليك باكيئة من الظلمات لدى دهنن كافرج دا شركة دا, دا, دا, دا, دا جاهلتي إلى النور زوج حتى إيمان دا توحيدي دا إلمي دا معرفة دكا من أيكو رسول الله صلى الله عليه وسلم دومي كاجي حقيقة جيبهم رسالة من الله صلى الله عليه وسلم يفتد متعليك بدون كافرج duhun jahilci duhun shirka zuwa ga hasken imani da tauhidi da ilimi da ma'aifa sanin Allah bi izni rabbihim Allah tabaraka ta'ala ce ko fa da yazo da garanti yazo da izini yazo daga Allah maza Allah da izini yazo daga Allah wacce Allah ya aiko shi ya ce mishi kuma ga aiki shi sai kuma ce kai izini kake Allah ya yi maka izini ya rasulullah Allah ya aiko sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa anzala alaihi alqur'ana li ayyi shay'in dan ne Allah ya saukar da Qur'ani gare shi yace li yuridan nas min al-kufri ila al-iman bi idnillah ila siratil azim al-hamid ila sirati zuwa ga tabarkin al-aziz wa tansarki wanda yake mabuwayi al-ghalib mabuwayi sarki al-hamid abiyahu wai wanda babu wanda ke yi maka sannan babu abin da ke gagararsa al-hamid abiyahu a cikin ayyukansa gaba ki daya الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض an karanta shi da rab'a ko kuma da jarra a ce Allah ya zama ittiba'i ne ga al-aziz al-hamidi sai ya zama ya zama ai ittiba'i ga mahallin jarra sai a ce Allah alladhi ko kuma Allah alladhi watan da abin da kenan da rab'a Allah alladhi lahu ma fis samawati shi ne ubangijin nan da duk abin da ke cikin sammai ma fil ardi da abin da ke cikin asai lahu nashi ubangiji nan da ake kiran ku zuwa ga ku bauta mishi shi da wannan mulkin samai da kasai ke gare shi mulkan wa khalqan wa abida duk abin da ke cikin samai halittar samai da kasai mulki ne za su lillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai da Allah wa khalqan sannan kuma halittar ta ce ya ce wa khalaqa kullu shay Allah shi halitta komai wa abidan kuma bayan sa ya ce in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda komai التي سميت الصفة وقلا وويل للكافرين من عذاب شديد دوة دبسي إيماني دوان أبيه ومن ملك سميت كسيد أقول لك الكافرين to lallai azaba mai tsanani ta tabbata gare su don haka Allah tabar so ke ce maka gare don haka Allah tabar ko ta'ala ya ce watan wawailun kaitu bari ko azaba ko wani kwari a cikin wutar jahannama duk an fassara shi da wailun للكافرين تبتك كافرين عذاب شديد إن بأغان ويل بأك شديد عذاب شديد شديد عذاب مثلا مثل البيانيات الذين يستحبون الحياة الدنيا الله تبارك وتعالى تسوني وأندى سوى ليني كافرين wanda wailun ta tabbata gare su ce su ne waɗanda suka zaɓi alhayatar duniya rayuwa wadda suke ta duniya wannan ta duniya alal akhirati a bisa ta lahira imam al-qurtubi yace yastahiquna an yaltamisuna min ghairi wajhiha suna neman duniya ba ta fuskarta ba li'anna ni'mata Allah la tultamasu illa li ta'atihi domin ita ni'imar Allah ba a neman ta sai da ta'assa duna ma'asiyati ba da sakon Allah ake neman ni'imar ubangiji tabaraka wa ta'ala ba don haka yake ce yastahiquna al-hayata ad-dunya suna zaɓin rayuwar duniya alal akhirati akan lahira ويصدون عن سبيل الله كما أيكم سوء تريوا كبر تبرك الله شيء الدين المسلم ويبغونها إوجاء سنكم سلا نيما مع الدين المسلم شيء كركتا أولئك في ضلال بعيد أولئك وإن شانك في ضلال وما سؤالنا سبوه وأن نزيك كافرين وأن نزيك شكين عذاب من أنني وأن نزيك رافرة والدولة أكل لاهرة ما سهل وسشقا مسلم شيء masu hana wasu riko na tafarki na bayan Allah masu hana wasu rikon tafarki na addinin musulunci ya ce wato su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kula fi kafi zara da ra'i wancanan ka suna a cikin bata wanda take manisanci a halin haƙƙi ga marin gaskiya ana cewa lokaci ya yi insha Allah za mu tsaya a nan sai zuwa gobe sai mu ci gaba akan wannan aya akwai maganganu da yawa akan ta da wa'azozi da ayoyi da yana da kyau mu yi tadabburin su akan wannan aya Allah ya mana muwafaqa da abin da muka karanta Allah ya mana muwafaqa da abin da muka saurara
Alhamdulillah Allah ya sarka wa malin da alkhairi muna da sakonni daga 'yan uwa na neman addu'o'i kan bukatocin su daban-daban akwai wacce ta aiko da naira ɗari tana nema a yi addu'a ga iyayenta Allah ya ji kansu akwai wani bawan Allah da ya aiko da sadakar dabino shi ma yana neman addu'a matarsa tana kan halin naƙuda Allah ya sauke ta lafiya kuma Allah ya gafarta wa iyayensa sai wani shi kuma na ƙarshe wanda yake so malam ya taimaka mishi da addu'a saboda yana miyagun mafarkai ya ce wanda yana mafarkin kamar za a halbe shi da bindiga ya kauce ko ya mafarkin an biyo shi ya ruga ko kuma yana fada ana bugun shi yana bugu da abin da ya kama da wannan ya ce yana roƙon malam ya bashi addu'a da zai kai domin kariya daga irin waɗannan miyagun mafarkai ne wayannan su ne sakonnin da ke akwai.
alhamdulillah waɗanda suke neman addu'o'i ubangiji Allah ya bar muwafaka gabaci da alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda yake wannan miyagun mafarkai ya tsare azkaru kafin ya kwanta kuma ya tsare azkaru bayan ya fita mana zikirora ya rika kulwar zahu ya rika tilkursi ya rika mu'awwidataini da sauran duk waɗanda addu'o'i da aka ruwaito waɗanda malamai suka suke bayarwa cewa ana karanta su kuma an ruwaito ana karanta su kafin a kwanta bayan an kwanta bayan tashi daga bacci ana yi duk da mutum ya tsare waɗannan addu'o'i insha Allah Allah ne kiyaye shi daga miyagun mafarka in dai aka tsare addu'o'i waɗanda ake karanta kafin a kwanta Allah ya mana muwafaqa Allah ya kare shi kiyaye shi daga waɗannan miyagun mafarka ya kare mu ga mai gida الفرما سيدنا مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم za mu ba mala ibrahim ma da sai ya rufe mana wannan zama da addu'a a karan kullahu bismillah
Allah ya yi sama halin kasan musulmi yau Allah ya ba musulmi da musulmi galaba da suna da rinja Allah ya kare kafirai da ƙarfin Allah ya kare kafirai da kamun don alfarmar sayi na Rasulullahi albarkacin wannan wanda mai alfarma Allah ya isan mu ɗan goma na musulmi a Falastin a Syria da sauran dukkan ƙasashen musulmi Allah ya isan musulmi da musulunci Allah ya kare kafirai da kafirci na roƙon Allah ya ƙara mana ruwa na rahama Allah ya ba mu ruwa masu yawa masu albarka inda suke fama da sha'anin fari Allah ya yi musu wanda suka samu ruwa Allah ya kawo musu mai na ruwa Allah muna roƙon ga dukan waɗanda abin shuka sun ce kada Allah ya bai musu da alkhairi waɗanda ba su haɗu da wannan musiba ba Allah ya kiyaye su Allah ya kiyaye su baki ɗaya Allah ya saka ma malam masu da alkhairi Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya biya dukan bukatoci Allah ya ji kan malaman shi Allah ya musu gabara Allah ya ji kan malaman shi Allah ya musu gabara Allah ya sa marayun shi albarka Allah ya ƙara albarka Allah ya sanya marayun ƴaƴan shi albarka don kauna da soyayya ta ma'aiki Allah ya biya dukan bukatocin mu wanda ke kawo bukatoci gare shi na alkhairi Allah ya biya da su wanda ke zuwa da kishi alkhairi Allah mai da alkhairi don kaunan mu da soyayya mu ga annabi Muhammad fatiha ma sallallahu alaihi wa sallam الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعظم والخاتم لما